hamidul majid ya ku yan uwa musulmi ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa ku ji tsoron Allah kuma kada ku bari mutuwa ta riske ku face kuna musulmi Allah ce mun yi wasiya ga waɗanda aka ba wa littafi kafin ku da ku ɗin gaba ɗaya ku ji tsoron Allah idan kuka kafirce wa Allah kuka butulce masa to na Allah ne abin da ke cikin sammai na Allah ne abin da ke cikin ƙasai gaba ɗaya kuma lallai Allah mawadaci ne abin gode ba ku yi riko da musulunci da ƙarfi ku nisanci dukkan barna da yaɗa barna da sabon Allah a tsakaninku ku haɗa kai ku taimaki junanku wajen hana barna hana sabon Allah hana fasadi a cikinku da kuma murkushe maɓarnata a tsakaninku barin masu barna da saƙo da ta'adi a cikin mutane to hanya ne na jan al'umma cikin halaka da masifa da rayuwa cikin tsoro da rashin albarka a cikin arziki da rashin aminci a cikin gidajenmu da garurukanmu da duk inda muke tsammani za mu rinka rayuwa ba mu da aminci kuma ga shi nan misali ɗaya hatta a masallaci za ka zo sallar juma'a baka da aminci me yasa baka da aminci ba wanda yanzu zai shigo masallacin a cikin ku bai kula da takalminsa ba ko ni yanzu da shigo da masallacin nan sai da aka ɗauki takalmina aka ajiye min shi liman fa guda saboda zai iya yawa in fito in neme shi rasa kaga ba mu da aminci hatta a masallaci a junanmu muke zaune yau a sahu wa wanda zai zauna ya yi wa sarari da wayarsa ko gyangyaɗi yake sai ya ɗan jawo ta gabansa saboda zai iya yiwa na kusa da shi ya ɗauke masa ita duk ga ku da mashinanku da motocinku duk kun yi fakin ba wanda ya bar motarsa a buɗe ko masallaci ya zo ba wanda ya bar babur ɗinsa bai kule ba saboda me dan uwanka ne zai zo ku yi sallah tare da shi kuma ya sace maka abin hawanka ya barka cikin bala'i da masifa a kasuwa ba mu da aminci a titunanmu a hanya ba mu da aminci ko mota ka ɗauka da kaya a bayan mota kana yi kana duba miro don zai iya yiwa in ka tsaya a gosu wani ya sa hannu ya firgi wani abu ya ɗauka ciki ni dai na yi ta tunani kafin na yi wannan hudubar wai ina ne muke da aminci ina ne zan iya buga misali in ce muna da aminci ban iya tunawa ba to wani wace irin rayuwa ce akwai wuraren da sun ci gaba wai masallaci wai takalmi wallahi baka abun mamaki ne ma kana daukan takalmi kana koyewa sun wuce wannan abu maganar dai takalmi dai wallahi a banɗaki idan ka shiga a masallaci ka kuskura ka ajiye waya ka daga kama ruwa in ka fita ka dawo to ba za ka same ta ba to barin mabarnata da masu yada fasadi a bayan ƙasa a cikin mutane yana jefa mutane cikin halaka cikin damuwa cikin wayo Allah na shiga uku a gidajenmu ba mu da aminci da daddare ba ka da aminci da rana ma ba ka da aminci a kasuwa ba aminci a ofishoshinka na gwamnati ba aminci in kana tafiya a hanya za ka je wani guri ba ka da aminci ku yi ƙoƙari ku yaƙi masu fasadi da ɓarna da saƙo a cikinku da masu yada munkari da fitina da sunna ta jahiliya saboda addinin musulunci addini ne na alheri addini ne na kyautatawa addini ne na adalci haka ayoyin qur'ani suka yi magana akai Allah ya yi umarni da adalci da kyautatawa inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan addini addini ne na gyara addinin musulunci dinu salati wal islah saboda tsabar Allah yana so a gyara a cikin alkur'ani idan ka bici ayoyi da suke magana akan gyara da masu gyara da yadda za a gyara aya ta fi 180 duka akan a gyara a gyara a gyara kuma duk inda yake a gyara sai ce baya son masu barna baya son masu fasadi Allah baya so ya faɗa la yuhibbu la yuhibbu la yuhibbu kaje ka irga a cikin Qur'ani bila adadin la yuhibbu al-mufsidin la yuhibbu al-mufsidin la yuhibbu al-mufsidin amma yau barna ta zama ruwan dare ba ma ganin abun ma wani bako a cikin mu to a cikin gidanka ma baka da aminci a cikin gidanka ma tsakanin ƴaƴanka da almajiran gidanka da masu maka aiki da matanka da waye wallahi sai ka nemi abu ka rasa ba wanda zaka to wa zaka kama masallaci fa za a zo a ajiye abu fa sai a neme shi a rasa yanzu ga akwatuna na a masallaci na neman taimako ban san sau nawa muka yi ta sa ana gyara ba wallahi malam wani haka zai zo da dan bida sai bari sai an fiffita bayan asuba ko bayan kaza kafin abin nan sai fakido ya sa dan bida bam sai bare shi wannan dan 200 da kuke sa dubu ɗaya da kuke sa a cikin nan gudu a balle mu gyara a balle mu gyara a balle mu gyara masallaci sata dole ne mu yi ƙoƙari mu gina kanmu akan hana barna a cikin 'ya'yanmu da ‘yan uwanmu da yaƙar fasadi. Alƙur'ani ya bamu misalin annabawa da yawa a babin misali da dukkansu idan sun yi wa mutanen su wa'azi bayan tauhidi sai su ce a daina barna. Annabi Salihu ya gaya mutanensa. Ya ce, Fadkuru ala Allahi wala ta asau fil arzi mufsidina. Ku tuna ni'imomin Allah a kanku, kada ku rayu a bayan ƙasa kuna masu barna. Da ta'adi, Shu'aibu haka alaihi salam, yace ku cika mudu wa auful kaila wal mizan bil qisti kada ku tauye wa mutane hakkin su kada ku yada barna wala ta'tu fil ardi mufsidin yanzu yau ka duba yadda tauye mudu yayi yawa a cikin wannan shine din misalin barna ai ba sai kisa da da zubar da jini ba kadai ba a shago ma kana barna mai kulla omo mai shago ya iya barna ya tauye ya rage mudu mai auna maka gishiri sai ya cuce ka gishiri ba sai ka kula sai ka ce malam dan cika mana wanda hakkinka ne ya cika maka kuma cinikin kwanan kuka yi mai fulawa haka mai garin kwaki haka mai shinkafa haka duk abin da za a auna maka in dai baka sa ido ba sai an cuce ka wasu ma buge karkashin kwanan suke sai su buge shi su buge shi ka tuna dan Allah me zaka kare da shi dan abin da ka buga kwanan ya tsara tudu ta ƙasa kwanan da ake au sai a bubbugi gefensa a nan naɗe shi a nan naɗe shi a auna maka haka in an zo auna sha haka rabi ya zuba rabi ya shiga cikin ledarka wai da haka ake neman kuɗi da haka ake so a sai motar hawa da haka ake so a biya kuɗin makarantar yara da haka ake so a tara a je aikin hajji da umra da kuɗin zalunci kuɗin sata cuta da sayar da mummunan kaya abu mara kyau mutum ya je sai abu mara kyau ya sai da shi a matsayin mai kyau ko kuma ya ɗauko abu lalatacce ne ya lullube shi ya gyara shi ya sai da shi haka a cikin duk abubuwan da muke mu'amala da shi wai kowa kuɗi yake nema wai yana neman rufin asiri amma kuma yana tona wa kansa asiri buhuna da kake gani buhu da ake auna abinci suna nan kala-kala su masu harkar buhu sun sani sun sa abin da ake yi rashin gaskiya wani lokacin sai ka je ƙauye ka sayo buhu sun cika su mutanen ƙauye sun cika wasu sai ka zo birnin sai a canja buhuna yana da sababbin buhuna motsatsu ya karbo a cike ya zo nan ya aunar da shi ko ya daɗa sai da shi a motsi ga zuba ƙasa da tsakuwa a cikin kayan abinci ka je ka sayo shinkafa can fera a zuba mata ƙasa ko auna za ka yi a zuba yayi a ciki ba ta sheku ba a zuba ta aka dan buhun ya ƙara yawa lalacewa da rashin gaskiya ga 'yan kasuwanmu da talakawanmu abin ba zai lissafu ba shinkafa yanzu da ake sayarwa a kamfani duk inda kuke ganin kamfanin shinkafa za ga mota tirela tirela da nauyi ake saya da nauyi ka san me suke sai su je su zuba buhunan shinkafan a cikin ruwa su jiƙa in ta sha ruwa ta yi nauyi sai a je a ta auna shi haka waye zai zo ya bi buhu tirela ashirin tirela ɗari kowace sai ya binciko ta ya ganta cikinta a jiƙe take wa zai yi wannan sai an zo ana sarrafa ta a ganta a jike take sharkaf me yasa aka jike ta dan ta bada kilo mai yawa masara an kaje sayan masara totuwa kai ta ganin totu an kace bon masara da ƙasa a ciki waken suya haka a hada shi da ƙasa da gangan ana sani duk wani abin da ka sani ana sayarwa na kayan abinci ko na sarrafi mutanen mu sun kware wajen rashin gaskiya da yaɗa barna to yanzu wannan al'ummar da take wannan kuma sai take take ta kuka don an ƙara mata kuɗin fetur ko ko ko ana ta kashe ta ko ana sace ta ko ana ta'addanci ana zubar da jini mu da kanmu fa muke muke muke muke barna muke yada fasadi a tsakanin mu mu cuci kanmu shugabannin mu su ma su cuce mu kuma ba mu da bakin magana a ta'azabtar da kai kai barazanar kai duk abin da za ka yi da ƙarshe dai dole kai shiru ka haƙura saboda baka da bindiga baka da soja baka da ɗan sanda ai ta nukurkusarka saboda baka da gaskiya kai kanka a mu'amalarka da ƴan uwanka talaka ya cuci talaka yarinya mai sai da gida yarinya mai sai da gida ta iya ha'inci soyayyar gida ko dafaffiyar gida akwai motsatsun gida wanda ba su da kyau ba komai a ciki to ta riga ta auno a haka sai a zo sai a sa su a ƙasa sai a sa masu kyau a sama sai a auna maka kai ka ɗauka don haka ne ciki kuma dubbe da kyau mai dankali haka yake yi sai ya ɗebi matattun dankali sai ya zuba a ciki duk wanda zai sai buhun dankali ko zai sai kwandon dankali in bai yi da gaske ba sai ya je gida zai sha mamaki ba abin da ya gani ya siya ba mai doya haka lemo fa hata mai sai da lemo fa a bakin titi ya iya ya je na yi bawa sayo buhun lemu in ya tarar da rubabbu duk inda ake sayar da lemu a duniya an sani dole da mutum ya dauki asarar rubabbu wallahi sai su jera su haka kana mota kace ban dozin daya sai ya hado maka da rubabbu a ciki rabi masu kyau rabi rubabbu sai ka je gida kayan ka ka ga rubabbe ne duk a haka ake neman kuɗin sai wanda Allah ya zaba mai tifa har tifa har yan tifa sun iya zalunci ka ba shi kuɗin cikakke tifa ya kawo maka rabi to za ka zo ka leƙa ne kaga ta cika ba ka nan ma cewa za ka yi a kawo maka me ribar da za ka ci don ka rago me ƙasa haka duka dai duk sana'o'inmu a cike yake da rashin gaskiya da cin amana sai ne ta lissafawa daga nan har magariba wallahi ba mu gama ba ina so mutane su gane idan mun shiga cikin wahala kun ga mun shiga cikin kunci to mu binciki kawukanmu mu ma inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja wa mutane wallahi sai sun canja wa kawukansu duk sano'in nan da za a lissafa ma kowa ya iya yadda zai fasadi ya cuci dan uwansa ya zalunci dan uwansa annabi Musa Haruna dan uwansa zai tura yayi wa'azi ya da'awa yace ka gyara al'amura wala tattabi sabilal mufsidin karka bi hanyar mabarrata wannan kalmar barna fasad din abu ne mai yawa duk sabon Allah da ta'adi duk ya shiga ciki shaye shaye zinace zinace dauke dauke duk ya shiga ciki Daka duk wanda yake shugaba ne a cikin al'umma wajibi ne ya zama yana umarni da hani akan barna kuma shi karan kansa ya hana kansa barna kar ka yi bincike akan halin mutanenmu hatta manyan namu rashin gaskiya yanzu kwangila da za a baka a ƙasa kai ka cancanta a baka kwangila wallahi malam cinikin kwangila ake kafin a baka sun waye tun daga kan wancan har wancan na ƙasa in dai za a baka kwangila na farko layi ake na farko sayanta ake yi kuma ku je ku tambayi duk masu neman kwangila a gwamnati ko a wasu ma'aikatu sai ake yi abinda ɗan kasuwa ya dunkule ɗan kuɗin ya je a bashi aiki ya ɗan ya ɗora ribar sai amfana to kafin ka yi ginin kafin a baka wannan mobilization kafin aika za sai an yi ciniki kuma sai ka biya shi ofisin da zai ma hanyar sai ka biya shi kuɗinsa kafin ma gwamnati ta fara biyan ka wani ya ce na yi kwangilan naira miliyan ɗari tana cikin ƙananan kwangiloli na na ba da miliyan kaza kafin ma a bani yau sama da shekara kusan takwas ba biya ni ba amma fa na sallami ofisan da ya bani kwangilar gwamnatin ba ta biya ni ba idan za a ba kwangilar biliyan ɗaya to sai ka sarya da miliyan ɗari kaza waye wala Allah daga can ofishin ko ya magana da kai ko ya turo maka wani ya ce congratulation an zaɓi kamfanin ka za a ba da aiki ka zo a zauna a tebur ba mamaki ka zauna da minista akan nawa za ka bashi ba mamaki ka zauna da gwamna ba mamaki ka zauna da wani babban mutum keke da keke za ku yi zama da shi nawa za ka bani wanda wannan fa hakki ne na ɗan ƙasa ya zo ya aiki a biya shi ya kwangilan nan ko sisi ba sai ka bayar ba amma wallahi duk wanda yake neman kwangila yau a ƙasar nan in dai ba zai bada cin hanci ba to ba zai kwangilan ba sai ka siye ta to wannan na ba ku misalin talaka ko to ga manyan su ma wannan kaɗan ne daga cikin abu dubu da suke yi miliyan ɗari biyu za ka bani a miliyan hamsin za ka bani a miliyan kaza za ka bani ya danganta da girman kwangilar za ka ba kuma ka cake masa kuɗi kafin fa kai ka karɓi kwangilar ta shiga hannunka sai ka fara biyan sa ka je can ku ƙare ta da haka ake samun kuɗi in ka je ma'aikatunmu hanyoyinmu na wucewa airport ɗinmu ne a'a hanyoyinmu ne na shiga ƙasashe ko tituna cin hanci da rashawa a fili a fili jami'in tsaro zai zo ya ce ka bashi kuɗi in ba ka ba ko ce kai fakin kuɗin nan na me yalla bai dun Allah kuɗin nan na me kawai saboda yana da kaki a jikinsa da rafi a bindiga kai kuma kana rayuwa a ƙasa ta banza wanda ba a bin hakkin mutum in baka bashi ba yi wulakanta ka sai a ce ka ba bashi in baka bashi ma za ka wahala zai bata ma lokaci sai ya tsaye da kai ya hana ka inda za ka je kuma dole ka bashi kuma kuɗin ba su da wani ƙa'ida sai ka bayar duk wanda zai tafiya daga nan zai je lagos sai ya ɗauki kuɗin hanya dubu kaza ɗari kaza yan tirela ga abin da suke biya yan kanta ga abin da suke biya masu ƙananan mota ga abin da suke biya kawai tsayawa za a iya ce kawo kuma har tayawa ake kai ka rena ni na wannan zaka bani ko kunya ba sa ji da haka ake rayuwa an ɗauke shi ɗan sanda an ɗauke shi soja an ɗauke shi custom migration gaba ɗaya ya cika rayuwarsa da haram waɗannan kuɗaɗen na ƙazanta su yake tarawa ya je ya gina gida a garinsu ana cewa ai wani yana aiki yana abuja ko yana lagos da kuɗin haram a cikin gari ɗan sanda zai tsare ka miƙo daman bakin ƙofa zai zo ya tsaya haka ka miƙa in ka miƙa sai dai ka haka sai ce je ka in baka ba ce ya fakam kai fakin in ka tsaya kana ce kai baka san ƙasan nan ba shi fa jami'in tsaron shi zai ce ma kai baka san ƙasan nan ba lalacewar Najeriya fa ƙasar lalacewar ta ta kai jami'in tsaro ya tsaye da kai ce kai baka san halin da ake ci ba in za ka bayar ka bayar ba za ka bayar ba za mu ata maka lokaci fasad fasad fasad fasad ba yadda za ka yi kuma dole ka bayar in kotu ka je haka in ina ne ka je haka dole sai ka nemi abin da za ka bawa na cin hanci da annabi ce la'anallahu rashi wal murtashi mai bada rashawa da wanda yake karba duk tsinannu ne Allah ya tsine musu albarka to yaya za a yi al'ummar da suke aikata zunubin da an tsine musu albarka ya za su yi albarka ya za su ji daɗin rayuwa kana kan gaskiya fa sai ka biya ba wai baka kan gaskiya ba da kanka zaka dauka ka bayar wallahi tallahi malam ba wani magana fatawa tambayan malami ko na abu dolen ka kawai sai ka bayar in baka bayar ba kuma ka wulakanta ka tozarta haka abin yake ya na da hana fasadi a cikin al'umma wani abu ne na larura kuma dukan mu yi kokari mu gyara mu tausaya wa kanmu mutum a ɗauke shi aiki ana bashi albashi sai zalunce ka ɗan ƙaramin ma'aikaci mai kula da hanya ya iya zalunci ƙaramin ma'aikaci fa ko takarda wani ma ko takarda bai da ita wallahi ko takardar tsire bai da ita kullum an ɗauke shi an ba shi uniform amma wallahi zai iya wulakanta ka ya ajiye ka awa uku awa hudu abin da ake yi kenan a ƙasar na a kowane gari kuma mutum mai mutunci su tsaye da shi su tozarta shi kuma ba da hujja ba da dalili ba kuma an je ofis ɗin ma daman cewa za ne za ka bayar ba a wani tsoro cin hanci da rashawan ya zama common ya zama jiki wanda ma ka bayar a bakin hanyar kafin ka je ka bada babban kulli a can wannan ba ita ce al'umma ba wannan shine rayuwar mu ne muke aikata wannan ko mu ne muke zuwa muna kukan cewa fa muna cikin matsi muna cikin yunwa muna cikin talauci yau gashi an tinkari bala'i abincin da mutane za su ci yana nema ya gagare su kuma abin kullum karuwa yake ta yi masifu kala-kala suna ta sauka a kanmu ‘yan uwana musulmi ba za mu taɓa yin rayuwa mai daɗi ba al'amnu wal istikrar da dawwama da kafuwa a bayan ƙasa a cikin zaman lafiya matuƙar ba mu kori wannan fasadi da barna a cikinmu ba don darura ne likulli juhdin bashari fardi au jama'i litahqiqi salahil masalihil afradi wa shu'ubi musulunci ya bawa kowa haƙƙi wallahi sai dai mu ki mu ɗauka a kiyaye mutane addininsu a kiyaye mutane rayukansu a kiyaye mutane mutuncinsu a kiyaye mutane dukiyarsu wallahi hatta dangantakan ka musulunci ce kar a taba ma dangantaka wannan shine duk wani shugaba da yake wani ofishi yake shugabanta mutane dole ya rubuta wannan abubuwa guda biyar ya sa su a gaban teburin shi amma ana yi menene yau ake kiyayewa a ciki addinin rayukan mutane dukiyarsu mutuncinsu me ake kiyayewa sai ɗan kaɗan haka imamul ghazali ya fada ya ce duk wata hukuma duk wasu mutane da za su shugabanci kawukansu ko su naɗa wani shugaba dole sai an kula da waɗannan abubuwan gaba ke ɗaya duk lokacin da aka samu ƙarancin ilimi a cikin al'umma jahilci ya yaɗu a cikin al'umma shubuha da shahawa aka taimaki yada shubuha aka taimaki sha'awa da barna a cikin mutane to fitintinu kuma za su yawaita da kisan kai da zubar da jini da rushe-rushe da kashe-kashe tijarar mutane muna ji muna gani muna rayuwa a ƙasar da ana cinikin ɗan adam haka kurum wani ya kama kai kai ka daji kuma kuma a buga waya fa a yi magana fa da shi ana faji a ƙasar fa akwai hukumomin da suke kula da duk wayar da ka buga yanzu ana neman ka ana son wani abu za a iya tafin ɗin wayar ka duk abin da kake yi za a iya tafin ɗinsa amma ɗan ta'adda zai zo ya buga waya an san inda yake ana hira da shi ya ce a kai masa kuɗi kuma ɗauka kai masa ka san me yasa su kansu 'yan ta'addan suka fi ƙarfin jami'an saboda rashin gaskiya su ma da suke aikata a tsakaninsu to babban ya zama bai da gaskiya ai suna faɗa su da kansu 'yan ta'addan suna faɗa manya ba su gyara ba da ka su ma shi yasa suka lalace kuma ba abin da za a yi wallahi malam idan ana neman ka da gaskiya kaga wayar ka in tana cikin aljihunka wayar ka to duk inda kake za su iya samu ka in suna son su yi aikin kar ka ɗauka wai wai wai wai babu tsaron da za a iya wannan wallahi duk akwai amma me yasa ba ga dama ba ba ga dama ba to shi yasa kuke ganin hanyoyin fitintunun suna yawaita wallahi mutum ɗaya idan aka tozarta shi Allah zai iya fushi da mu mu ci gaba da rayuwa cikin shekara hamsin ɗan adam ɗaya idan bawan Allah da aka tozarta shi aka wulaƙanta shi ba da hakinsa ba wallahi in yi Allah isa wallahi sai masifar ta shafe mu gaba daya ka iya irga mutane masu mutuncin da aka tozarta su aka wulaƙanta su aka shiga hakinsu ba za ka iya irgawa ba sata sace-sace yau yayyawa cikinmu unguwanni sata duk abin da ka sani sata yanzu fa an fara bi malam kaga wayar wutar lantarki waya da zaka dawo daga fal zuwa gidanka wallahi da tsani wasu suke yawo da daddare da tsani yaran mu matasa wallahi sai mutum ya hau fal da daddare sai ya datse ta da fula ya datse ya je can ya datse sai ta faɗo sai ya nade sai ya je a auna masa ita a kilo ya samu kuɗin da zai ci abinci wallahi yanzu abin da ake kenan irin amo-amo kebul ɗin nan da kake gani duk wuta titin nan za ku rinka ganin wasu titin a garin nan ba wuta duk an sace wayoyin ne saboda waya ta yi tsada waya ta zama kuɗi wayoyin da gwamnati suka saka don a haska mutane a titi wani sai je da daddare je da diga da tebur ito ni ramin haggin din generator sun sai da suke sare wuyar su kwance ta sai dai ka ga babu wayar yanzu saura wayan lantarki da take sama take bi ita ma za a rika hawa da tsani ana kwance ta kuma gwamnati tana kallo tana ji saka haura gida kwanan nan tun da aka shiga matsin nan sata ta yawa satar fankoki a masallaci satar motoci balle mota a saci wani abu kwance tayar mota wani fa da jog yake tafiya jog da wulsfana ya ɗage ya ɗora dutse ya kwanci ta ya gara ta tafi da ita cikin dare muku muna da bacci kamar me babu ba tsaro a cikin unguwa za a shiga a muguwar sata da asuba a zo ana ta kama baki kowa ya shiga yana bacci mu haɗa kai ma mu samar da jami'an tsaro a tsakanin mu ba ma iya yi in ka kama masu yin yara ne yaranmu ne yan cikin unguwa ne saboda me yawan yaran mu. ba sa yin karatu a jami'a ko kwaleji wannan jami'o'i da kwalejojin da kuke gani samuwarsu a tattare da ku alheri ne albarka ne Allah akalla ana ɗauki hankalin yaran ana sa suna karatu ba za su yi su sace sace da ɗauke ɗauke ba to duk lokacin da yara talauci ya musu yawa ko lalacewa ko iyaye suka zubar da su ba sa zuwa jami'a karatu ko kwaleji suna zama a bakin titi to ku shirya taryan barayi da yan fashi da makami ina tabbatar muku idan ba mu tsaya muka farga muka gyara wannan abun ba wallahi zama a cikin unguwannin mu sai ya gagare mu ta yawa satar dauke dauke yanzu fa a garin nan fa da asuba fa dan adai da sabu zai fito kamar yana neman fasinja da shi da abokinsa barayi ne kana shiga za su su samu guri su tsaye da kai su maka shagen duka su karbe kuɗinka da zaka je tasha su kwace wayarka mun sha faɗa muna maimaita abin da yake faruwa kenan a titunan garin nan satar asuba akwai wanda kawai harkar su ta asuba ce ana fara kiran sallah za su fito kamar fasinja suke ɗauka duk wanda zai je ya hau wata mota zai tafi kasuwa zai je wani gari zai je ya sayayya ai an san duk wanda zai je abbatuwa ko zai je kaza ko zai je wancan kasuwar kayan miyan nan ai an san yana da cash a hannunsa kamar ɗaukan kaza ai wallahi tallahi malam ba masu fasinja bane ba barayi ne a maka shegin duka a kwace wayarka kuma a karbi kudinka su 'yan sanda da jami'an tsaro haram ne su fito da asuba su rinka aiki a raba musu duki mana a jaddefa su a jancin jancin suna kula sata suke da asuban nan malam iya karfi yanzu a nan state road kwanaki wallahi wani exercise ya fito exercise irin karfe shida ɗin ya fito yana motsa babban mutum kashe shi aka yi kisa suka kashe suka kashe shi suka kwace wayarsa akan waya sai a burka maka wuka a cikin cikinka a kashe ka kuma duk a cikin garin na ake aikata wani abu ba wanda zai fito ya magana ba wanda wasu masu tunani za su ce bari mu yi tunani yanzu ta kai ga baka isa ka fito da wuri zaka je asibiti wallahi ko ciwo ne ya kama ka zaka yi iyalin ka asibiti in dai baka da abun hawa naka wallahi wallahi ina gaya muku wallahi tallahi ba lallai ka iya kubuta ba kuma duk wani cuci da ka sani yana da ɗanfar mutane in dare ba daga isha'i wallahi tsare mutane ake kawai sai dai ka ga samari sun tsaya da sanduna har mai mota suke tsayarwa duk a garin nan ana yi daman mai tafiyar kafa ya shiga uku waya waya waya waya ita ce yanzu a nan unguwar satin nan masifar da ta same mu anan yara aka samu suka je suka samu wani yaro suka kashe shi suka ƙona shi suka binne shi ga hotonsu gashi a fili gashi duk ana nuna an san fuskokinsu an san 'ya'yan waye an san ɗanwa suka kashe a nan unguwar kurin yara su duba wani mai ɗan rufin asiri yana da 'yar sana'arsa yana da kaza kurin a yi wayo a kama shi ko a tafi da shi ko ana hira da shi a kashe wato ni abin da yake ban mamaki wai yaran mu kam gaba ɗaya imani ya fita daga cikin zukatansu ne ku kama ɗan uwanku musulmi mai sallah ku kashe shi ku sa masa fetur ku ƙone shi ku binne shi saboda kar ma a gagawar shi zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas to wannan ɗaya ne daga cikin abubuwa da suke ta faruwa a cikin wannan al'umma na fasadi na barna na ta'adi da kuma ga yadda muke ciki a cikin ƙasar babu wani abu mai daɗi labarin bai da kyau kullum a tsorace muke rayuwar tana da ban tsoro wani lokacin in ka tsaya kai tunani sai ka ga wai kai wai kai kama wai kai waye ne wai ina za ka je ina ma za a kai ka kuma wa za ka kai wa kuka wa za ka kai kana cikin damuwa in ka zo ka duba addini yaranmu matasanmu an raba su da addini majoritinsu an ɗauki hankalinsu akan fasadi barna ta'adi in ka fita a gari yau a garin nan da daddare ka fita za ka sha mamaki akwai titunan da wallahi ba za ka ce yayan musulmi ba ne tsiraici suke iyakaninsu yarinya ba aushiya budurwa mai karamin shekaru sha shida sha bakwai ta matse jikinta ta matse ta sa ƙananan kaya tana tsaye a titi wani ne zai zo ya faka ɗauke ce tafi da duk a titunan nan duk muna gani kuma akwai hizba a garin yar wacce ce ina ubanta samarin da suke ɗaukanta su waye ina iyayensu da zarar da mu an raba ku da masallaci aka raba ku da jin wa'azi aka raba ku da sauraron addini to dole kuma a hada ku da barna da fasadi wanda zai je dauki yarinyar nan yayi barna da ita to dole nemi kuɗi kuma ka bincika ba wani mai sana'a kirki bane in ma mai sana'a kirki ne mutumin banza ne to wancan din kuma dole ya nemi kuɗin da zai je kai wannan karuwa ban maka magana shaye-shaye ba malam shaye-shaye ba magana cikin samari matasa wannan bila adadin kaga abun yana da yawa Allah ya gyara mana اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله